الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan biyar ne ko? aga ne? muna biyar ga watan rabi la'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 20 ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a masallacin jibowis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 98 haka ne darasi na 98 a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 115 inda malam ya kawo mana matsalar ilimin taurari a wanda babban malami a sheik fauzanul fauzan ya raba wato ya ce malamai sun kasa ilimin taurari gida biyu akwai wanda yake bai da kyau haramun ne akwai kuma wanda babu laifi dan mutum ya san shi akwai ilmu ta'thir akwai ilmu tasir shi ilimin da za a ce an ba wa taurari ko tauraro tasiri na arziki ko talautarwa ko ɗaukaka ko ƙasƙantarwa ko wani abu mai kama da haka wannan haramun ne amma ilimin gudanarwa da za a iya gane lokaci a gane kewayawar shekara a gane watanni satittika da sauransu da gane lokutan sallah lokutan aikin hajji wannan duk ilimi ne wanda babu laifi don an bi shi sannan mun tattauna game da hikimomi guda uku da fa'idoji guda uku da Allah ta'ala ya sa ya halicci taurari saboda su hikima ta farko shine an halici taurari ne don su zama kawa da ado ga sama hikima ta biyu don su zama wato abin jifa da harbi ga shedanu hikima ta uku don su zamanto alamomi da za a dinga shiryuwa da su a halin tafiya waɗannan yana daga cikin hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya halici waɗannan ainihin wato taurari sannan mun tattauna game da gaba ta 116 inda malam ya ce wato yana yi maka jan hankali da jan kunne game da zurfafawa ko kuma yin nazari da bincike game da alkalam wato ilimin alkalam ilmul kalam ilimin falsafa da kuma zama da waɗanda suke ma'abota ilimin sociology ko falsafa ko kuma irin wannan ilimin wanda yake na logic da sauransu to malam ya kawo dalilai da dama da kuma abinda malamai magabata suka faɗa game da wannan ilimi cewa ilimi ne abin zargi yana kai mutane ne zuwa ga bata ba abi ne wanda ya kamata a ce an dukufa an bar ilimin alkur'ani da sunna an dukufa wajen ilmul kalam ba wannan yana daga cikin abin da muka tattauna a satin da ya gabata mun tsaya a daidai gaba ta ƙarshe ta wannan wato a wannan gaba ta 116 to muna gaba ta ƙarshe inda fauzanul fauzan yace wal julus ila ashabil kalam haka ne ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wal julus ila ashabil kalam zama tare da masu ilmul kalam zama da waɗanda suke da irin wannan ilimi wato ilimin falsafa ilimin logic to ihzar min ta'allumi ilmi kalam imam al-barbahari ya ce wal julus ila ashabil kalam abinda yake nufi shine ihzar min ta'allumi ilmi kalam kai hattara da koyan ilmul kalam ilmin falsafa wan nazari fihi ka kuma kiyaye yin research da bincike a cikin ilimin falsafa li'alla tuftana fihi dan kada a fitine ka a cikinsa garin neman gira a rasa idanu wato ujaba bihi dan kar a burge ka da wani abu da ke cikinsa wa hazar mujalasata ulama'il kalam kai hattara da zama da malaman falsafa masana ilimin falsafa wa jalis ahlal hadith a madadin zama da waɗanda za a zauna a yi ta surkulli a yi ta kullu kurciya da kai to gara ka zauna da malaman hadisi wa ahlal ilmi ka zauna da malamai ma'abota ilimi na addini wanda za su kare ka wala tujalis ulama al-kalam kada ka kuskura ka zauna da ulama al-kalam malaman ilmul kalam li'alla yu'athiru fika dan kada su yi maka tasiri wa yuzahhiduka fi ilmi al-kitabi was sunnah su kuma sanya ka ka dinga gudun ilimin alqur'ani da sunna domin abin da zai faru kenan in ka dukufa wajen ilmul kalam ko kana zama da su za su nuna maka cewa ilimi ne da ake bawa kwakwalwa yanci ta gano abu da kanta tunda ana kaddamar da hankali ne akan nassi da aka sai ga ana sanya ka kana nesa da ilimin alkur'ani kana yin nisa da ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa mujalasatul ashrar tu'athiru domin zama da ashararan mutane yana yin tasiri fil jalisi ga wanda yake zama da su kar mutum ya dauka cewa ba zai iya tasirantuwa ba malam bahaushe ya ce zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai da aka zama da mutanen banza na iya janyo mutum ya zama mutumin kawai zai tasirantu ne da su to kar ka zauna da duk wani malami mai gurbatacciyar aqida da mai gurbataccen manhaji domin zama da shi zai tasirance ka ko za ka tasirantu da shi wajen gurbata da bin aƙidarsa gurbatacciya da bin manhajinsa marar kyau walihaza don haka ne shabbahan sallahu alaihi wasallam aljalisa saliha bi hamilil misk don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya musalta ko ya kamanta zama da mutumin kirki kaman zama ne da mai siyar da turare zama da mutumin kirki daidai yake ko kwatankwacin zama ne da mai ɗauke da turare yana siyarwa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fahamilul miski imma an yi hudiyak ya'ani yi hudiyaka min miski mai sai da turare in ka ƙulla abota da shi to imma dai ya baka kyauta za ga ya ɗauki wani turare sai ce gashi wannan ka je ka sa sai ya baka kyauta ayyu utika min miskihi zai iya baka kyautar wani daga cikin turaren wa imma an tabta'a minhu ko kuma ka ji wani daga cikin turaren wanda kamshinsa ya kayatar da kai ka siya a wajensa wa imma an taji da minhu rihan tayyiba ko kuma alal akalli zaka ji kamshi mai dadi in ka zauna tare da mai turare wani lokaci ma sai ga baka sa turaren ba sai a ji kamar kana kamshin turare ba dan komai ba sai dan zama da mai sai da turare kaga a cikin zama da mai sai da turare akwai fa'idoji da yawa ko dai ya baka kyauta ko kuma ka ji wanda ya maka a cikin turaren ka siya ko kuma ko da baka siya ba bai baka kyauta ba to ka karu da jin kamshi mai daɗi to haka zama yake da mutumin kirki ko dai ya kare ka a zaman, zaman duniya ko ya kare ka a zaman lahira ko ya kare ka a duka guda biyun wannan shine hikimar zama da mutumin kirki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zama da mutumin kirki kaman zama da mai sai da turare ne ay muddata julusika inda tsawon zamanka da mai sai da turare ba za ka dinga jin wani yanayi marar kyau ba za ka dinga jin kamshi ne ko da yaushe wa shabbaha aljalisa su'a a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mugun abokin zama bina fi khilkiri da mai hura zigazigi an fahimta ko mai hura zigazigi wanda yake zaune a makera ko yana zaune da mai kira wanda yake hura zigazigi imma an yi hurika thiyabaka to lallai kam ko dai ya kona maka kayanka duk lokacin da ya hura wannan zigazigin gawayi da tartsatsun wutar ya tashi zai iya diga akan jikin rigarka sai ga kayanka yana ba a rasa kayanka da bule-bule da huda ta tsalle da tartsatsun wutar da yake hurawa yayi ya fada kan rigarka ko kan wandonka ya kona maka dan haka zama da mai hura ziga-zigi ko dai ya kona ma tufafi wa imma an tajida min hurihan khabisa ko kuma akalla kaji wari marar daɗi a cikin zama da shi domin za ka ji hayaƙi za ka ji ƙauri za ka ji wani lokaci ma aka jefa wani abu a ciki za ka ji hankalinka ya tashi saboda yanayin warin da gurin ya turnike da shi to in ka zauna da mugun aboki ka sani ko kana sane ko baka sane sai ya cutar da kai sai ya yi maka illa sai ya sabauta ka ko a ɗabi'unka ko a addininka ko a mu'amalaka lalle sai ya yi maka illa to da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi zama to ka zauna da mutanen kirki in za ka yi karatu ka yi karatu a hannun malamai na Allah maɗaukakin sarki malamai na sunna dan kada a lalata ka ka gurɓata ka lalace wannan hadithi ne wanda imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 1995 imam muslim ma ya fitar da shi hadithi na 2628 hadithi ne na sahabi abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda hadha mathalul jalisus salih wannan shine misalin zama da mutumin kirki wa jalisus so kuma kaji yanda aka baka misalin zama da mugun aboki in kana zama da mai shaye-shaye karkace baka sha a kwana a tashi wata rana za a iya wayar gari ka zama dan shaye-shaye kuma ko da baka sha ɗin ba to za ka cutu da zama da shi domin abin da yake zuƙa yana hurowa masana harkar lafiya sun ce wadda ake busawa shi wanda ake hura masa ya fi cutuwa fiye da shi mai zuƙar to kaga ko babu komai zama da wanda yake shan koda taba ne to cutuwar da mutum zai irin illolin da aka ce shan taba sigari yana haifarwa kamar kansar huhu kamar kansar makogoro kamar tarin fuka kamar ciwon zuciya da ire-iren waɗannan to wanda yake da aboki mai shan taba shi ba sha yake ba yake zama amma zai dinga busar hayakin taba sigari yana hura masa an ce akwai yiwuwar shi ma ya kamu da wa'yancan cututtukan da aka ambata to kaga akalla ya cutu ko da bai sha ba da aka zama da mugun aboki akwai illa a cikin sa wa ulama'ul kalam da haka malaman ilmul kalam malaman da ba qala Allah qala Rasul za ga ma ba kawai falsafa ce tunani ne kawai na kokolwa kaza kaza sai ayi awa ɗaya ana magana ba aya ba hadisi kawai azanci ne da iya magana da dabaru to wanda ya tasirantu da zama da so min julasa'il so to malamai irin waɗannan suna daga cikin abokan zama waɗanda suke muggan abokan zama fala tajlis ma'ahum shi yasa ake ta jan hankalinka karka zauna tare da su fa innahum yufsiduna aqidataka domin za su lalata maka aqidarka za su gurbata ma aqida in ka zauna da mugun malami kuma aka yi rashin sa'a ma baka da ilimi sai ya fesa ma gubar aqida akalla sai kaga aqid mafi karancin illar da zai maka ka dinga ganin kawai a daina tsanantawa kowa dai dacewa ake nema ko da bai taba ka ba to zaka dinga ganin shi da yake da gurbatacciyar aqida kawai har da rashin fahimta kai kai ka fahimce shi kuma ka fahimci cewa dai yana da hujja kaza kaza kaza ko baka bi shi ba ka cutu domin kana ganin abin da yake kai ba kuskure bane wayuzahidunaka fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan duk malaman da ba na sunna ba in ka zauna tare da su to za su sanya maka gudun alqur'ani da gudun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akalla an cutar da kai an sanya maka baka san ana tattaunawa a ce qala Allahu qala rasul sai mutun yaji kaman an daka masa mashi kaga an yi an yi wa mutun illa to wannan yana daga cikin illar zama da mugun malami wanda yake ba shi da aqida mai kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye gaba ta 117 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa alayka bil athar wa ahli al athar malan yace kalazumci hadisi da malaman hadisi lalle duk inda aka ce wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to rike shi kankame shi fahimce shi kai aiki da shi wa ahli al athar duk inda aka ce ma wannan malamin hadisi ne ya fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine malamin da zaka dinga zama da shi zaka fa'idantu da yawa wa iyaka wa iyahum fas'al in zaka yi tambaya su kadai zaka tambaya su ne wanda mai ahalari ke cewa wayas alal ulama wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in zai tambaya ya tambayi malamai wayannan malaman yace masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka same su in kana da fatawa su zaka je kai wa fatawa wa iyyahum fas'al fas'al in zaka yi tambaya su zaka tambaya wa ma'ahum fajlis in zaka zauna da malamai to da su irin su ake so ka zauna wa minhum faqtabis da su zaka dosani hasken shari'a in kana buƙatar haske na shari'a hasken alkur'ani hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to zauna da su zaka dosana zaka kunni naka hasken asharhu sharhi fawzanul fawzan rahimahullah yace qauluhu wa alayka bil athar ay al ahadi wato ka rike hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli al athar wa ma'ana wato kuma ka rike malaman hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar alaika ma'ana da ya ce alaika ai ilzam ka lazumci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka lazumci malamai ahlus sunna malaman da suke fahimta wato suke masana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka tambaya tambaye su in zaka zauna zauna da su in kana son hasken shiriya ka kunna daga wajen su ilzam ka lazumce su kama fi qaulihi ta'ala kalmar alayka tana nufin ilzam lazumci abu kamar yadda yazo cikin fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum ay ilzamuha ya ku waɗanda suka yi imani ku lazumci kawunan ku ku shiga hanku wato ku shiga taitayen ku kowa ta kansa qaulu wa iyyahum fas'al su zaka tambaya in kana da tambaya ba kowane malami ake wa fatawa ba ba kowane malami ake yi wa tambaya ta addini ba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke ma'abota ilimi cikin ahlul kitab in lokacin ahlul kitab ne ko kuma ku tambayi ma'abota ilimi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum la ta'lamuna in kun kasance ba ku sani ba yani ahlul ilmi min ahlul kitab almustaqimin ma'ana ka tambun za ku tambaya ku tambayi malamai ma'abota ilimi daga cikin ahlul kitab almustaqimina waɗanda suke tsaye akan tafarkin ahlul kitab din basu gurbata ba basu lalace ba wa ahlul ilmi min hadhihi al-umma sannan in kuna neman fatawa ko neman sani game da abin da baku sani ba to ku tambayi ma abota ilimi daga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam humul ladina yusaluna sune waɗanda ake tambaya ba kowa ake tambaya ba tambaya irin ta addini kamar yadda ka san in kana da wata fatawa da neman bayani game da wani al'amari na duniya kana so ka samu gogagge kwararre wanda ya dade ya san abin in harkar lafiya ce kana so ka ga kwararren likita gogagge wanda ya san abin da yake in harkar bakanike ne na abin hawanka kana so ka samu kwararre gogagge wanda ya san abin in tela ne kana so ka samu telan da ya kware ya iya dinki idan kaza ne kowanne abu ana neman wanda ya kware to addini ne kuma shikenan kowane dan kabu kabu a addini kawai shikenan sai zama malami kowa sai a tambaye shi wannan ba daidai bane kamata yi in mutum yana da fatawa ko yana son ya fahimci addini to ya nemi gogagge kwararren malami na sunna na Allah yayi tambaya ko kuma ya karatu a wajensa qawluhu wa ma'ahum fajlis wa iyyahum faqtabis qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke wato in kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna yi wa ayoyinmu karan tsaye suna karanta ayoyinmu suna fassara su fassara irin ta san zuciya kaga waɗanda suke yin izgili da ayoyinmu Allah ta'ala ya ce fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi fa a'rid anhum to wato karabu da su karabu da su hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai in sun canza sun koma wani zancen ba wancan ba har sai in sun canza sun bar fassara alkur'ani da son zuciya amma ma damar suna fassara ayoyin Allah maɗaukakin sarki bisa son zuciya suna fassara ayoyin Allah maɗaukakin sarki da hawa suna fassara ayoyin Allah maɗaukakin sarki da izgilanci to lalle Allah ta'ala yana umarta ta yana umarta kada ka rabu da su har sai sun bar wannan sun koma zuwa ga ainihin wato abu mai kyau wa in ma yunsiyannaka shaytan inda dai wato inda shaytan zai mantar da kai kana zaune da irin waɗannan sai wato an ce karka zauna da su a daidai lokacin da suke wannan karka zauna da su to sai kuma shaidan ya mantar da kai shine wa in ma yunsiyannaka shaitan fala taq'ud ba'da dhikra ma alqaumi zalimin Allah ya ce idan shaidan ya mantar da kai cewa ba fa a zama tare da su ba a zama tare da su to sai shaidan ya mantar da kai sai ka zo ka zauna tare da su to Allah ta'ala ya ce bayan ka tuna da cewa ba a zama da su to kar ka ƙara zama ma alƙaumin zalimin tare da waɗanda suke azzalimai domin duk wanda zai kalli ayar Allah madaukakin sarki ba tsoron Allah jama'a suna buƙatar tatacciyar fassara ya ba su ayan Allah baibai ya ba su gurbatacciyar fassara wannan ba abun a zauna da shi bane ba abun a zauna mutane miskinai sun yadda da shi sun sallama masa addini wajensa suke koyan addini a madadin ya karantar da su addini tatace kawai sai ya ba su gurɓataccen addini ya ba su aƙida marar kyau ya fassara musu aya da san zuciya ya fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya ga dama to Allah ta'ala ce in an ka samu kanka cikin irin wannan kaka zauna tare da su idan kuma ka manta shi dan ya mantar da kai ka zauna tare da su to kana tunawa karka ƙara zama da waɗannan mutane dan azzalimai ne suratul an'am aya ta 68 wa qala subhana Allah subhanahu wataala ce wa qad nazzala alaikum fil kitab haqiqa ya saukar muku a cikin littafi an cewa idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana yi musu izgilanci ana yi musu ba'a fala taqa'udu ma'ahum to waɗannan masu yi wa ayoyin Allah ba'a masu yi wa ayoyin Allah izgili Allah ta'ala ce kar ku zauna tare da su hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai sun shiga wani zancen daban ba wancan ba innakum Allah ta'ala ya ce innakum idan idan bayan suna irin wannan yi wa ayoyin Allah izgili suna yi wa ayoyin Allah karan tsaye kuka ci gaba da zama da su a irin wannan yanayin Allah ta'ala ya ce idan mithluhum yanzu kun zama kamar su hukuncin ku ɗaya da su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suratun nisa ya ayata 140 duk wannan ayoyin guda biyu Allah yana nuna mana ba a zama da gurɓataccen malami ba a zama da mai gurɓatacciyar aƙida ba a zama da wanda mutum zai iya cutuwa da zama da shi da mutanen kirki ake zama da haka in ka gagga wani kawai raha yake karanto aya alkur'ani irin wa'azin turmin nan ya fassara a tuntsire da dariya kaji yana yi wa ayoyin Allah ba abin a kewaye shi bane a dinga kallo ba kamata ya a ce duk mutane sun tarwatsa sun bashi gudu amma har mutum ya zo ya dinga daukan ayoyin Allah madaukakin sarki ana jan su yana fassara su bayan da suke ba kuma ana ta dariya an kewaye shi har ma ya zama abin dauka ana yadawa a social media wannan ba karamin hadari bane a addini kamata ya ce ba a yada irin wannan mutane ba sa tsayuwa tare da shi yana so ya karatu wanda mutane za su kawo to duk ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kowane shirme yanzu mutum ya zo da shi ka gan shi a social media kuma ka ga mutane suna sauraron sa Allah ya kiyaye idza jalastumuhum fa innakum idan mithluhum idan kuka zauna tare da su alhalin suna irin wannan tabargaza da ayoyin Allah to haƙiƙa kun zama kamar su فليحذر الانسان من مجالسه اهل الشر dan haka mutun yayi hattara kar ya zauna da ma'abota sharri wa ulama iddalal kada mutun ya kuskura ya zauna da malamai wato batattun malamai wal yulazim mujalasata ahli alilm lalle ya lazumci zama da malamai na Allah ma'abota ilimi ahli alaqidati sahiha wa ma'abota aqida nagartacciya wa ahli almanhaj salim ma'abota tsari matafiya wadda take lafiyayya yujalisuhum ya zauna da waɗannan ba matsala wa yastafidu minhum kuma ya fa'idantu daga gare su qala al-muallif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullah gaba ta 118 yace wa alam kasani annahu yanda al'amarin yake ma ubidallahu bi shay'in ba abauta wa Allah da wani abu ba mithlil khawfi min Allah shi subhanahu wa ta'ala sama da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba a bauta wa Allah da wani abu ba da ya fi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wa ɗariƙil khaufi da hanyar tsoron Allah wal huzni da damuwan an saba wa Allah wa shafaƙat da kuma tsoro wal haya'i min Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kunyar Allah tabaraka wa ta'ala, cin ya zama yana kunyar Allah. Ƙaulu, faɗinsa wa'alam annahu ma'ubidallahu bi shay'in mithlil khaufi min Allah subhanahu. a sheik fauzan al-fauzan ya ce al'ibada ita ibada ta tarakkazu tana kafuwa ne ala thalathati ashiya akan wasu turaku guda uku ibada tana kafuwa ne akan wasu tubala guda uku alkhawfu tsoro warraja'u da fata ko kauna wal mahabba da kauna warraja sa rai wal mahabba da kauna wayannan sune turakun da ake gina ibada kana yin ibada kana tsoron Allah kana ibada kana kaunar rahamar Allah kana ibada kana kuma mai san Allah madaukakin sarki da haka waɗannan sune rukunan ibada ya zamto kana gina ibadar ka akan haka na farko kana tsoron Allah madaukakin sarki kana taka tsantsan da abin da zai hada ka da Allah subhanahu wataala a lokaci guda kuma ka san kai mai gajiyayye ne kai kasashe ne kai ba cikakke bane kana da nakasu kana da laifuffuka amma kana kauna rahamar Allah madaukakin sarki sannan kuma abu na uku ka zamto kana san Allah to waɗannan su ne abin da ake so ka gina ibada akai fa ibadatullahi azza wajal ash-shaykh Fawzan al-Fawzan yake cewa bautar Allah mai girma da ɗaukaka la ta kono ibadatan ba za ta zama ibada ba illa idza tawaffarat fiha hadhihi al-umur har sai ta cika waɗannan al'amura guda uku ya zama to in kana sallah akwai al-khawfu a ciki akwai ar-raja'u a ciki akwai al-mahabba a cikin ta lalle karka yadda kana bautawa Allah da ɗaya ko biyu daga cikin waɗannan ukun ake so kana tsoron an karba ko ba karba ba kana sa ran an karba kuma sannan kuma kana kaunar Allah madaukakin sarki wayannan su ne abubuwa guda uku da ake so wa raja'u rahmatillah wa al-khawfu min Allah mutum ya zamto yana ibada kuma yana tsoron Allah wa raja'u rahmatillah yana fatan samun rahamar Allah kuma fala yakunu khawfun faqat kar kuma mutum ya dinga bauta tsoron kawai yake shi da ya gama tsinkewa da al'amarin yana ganin ibadan nan da yake kamar ba a karba ba kuma ya kafe akan kawai dai yana yi amma ya san ba a karba ba to kar mutum ya zamto ibada ta tsoro ne kawai hatta ya kanada min rahmatillah har a waye gari mutum ya zamto ya yanke kauna da rahmar Allah tsoron da yake yi game da Allah har ya sa ya yanke kauna da rahmar Allah wala yakunu raja'un faqat kuma ba a so mutum yana bautar Allah ya zama raja'i ne kawai yana ganin kawai an karba kuma Allah zai bashi aljanna ya zamto babu tsoro hatta ya amana min makarillah har a waye gari mutum ya aminta daga makarun Allah wala ya kunu mahabbatun faqad kuma kar ya zama to mutum yana bautar Allah kauna ce kawai ba tsoro ba kaunar ba wato ba kaunar rahama babu kuma tsoro daga azabar Allah babu kawai iya kaunar Allah yake yi a cikin ibada biduni khawfin wala wa raja ba tare da tsoro ba ba tare da raja ba balla budda min thalatha ba makawa sai an samu haduwar abubuwan guda uku a khawfun wa raja'un wa mahabbatun lillahi azza wajal ya zamto akwai tsoro akwai fata ko kaunar rahama akwai kuma so soyayya ga Allah madaukakin sarki walihaza qalu da wannan ne malamai suka ce man abadallaha bil khawfi faqat duk wanda kaga yana bautawa Allah da sifar da tsoro kawai fa huwa kharijiyin wannan ya zama fa huwa kharijiyun ya zama ba khawariji duk wanda kaga yana bautawa Allah babu raja a ciki babu mahabba kauf ne zunzurutu to ya zama ba khawariji li'anna hadhihi dariqatu li'anna hadhihi dariqatul khawarij domin tsoron Allah kawai a ibada ba kauna babu soyayyar Allah madaukakin sarki a cikin ibadar kawai mutum yana yana wannan bautan ne saboda zunzurutun tsoron da yake wa Allah ba wai dan Allah ya masa rahama ya sashi aljanna yake bauta ba ba wai dan yana kaunar Allah yake bauta ba kawai shi dai tsoron Allah ne ya sashi yake bauta to wannan ya zama ba khawarije duk wanda yake bautar Allah irin wannan sifar to ya zama ba khawarije domin su ne wa'anda hanyar khawarijawa ne li'annahum ashabul wa'id domin su ba wato ma'abota narko ne kawai dukkan wani nassi na barazana da tsoratarwa cikin alkur'ani da shi suke yin hujja an gane ko sannan wa man abadallaha bir raja faqat wanda kuma ya bauta wa Allah da raja'i kawai fa huwa murji'iyun shi kuma ya zama ba murji'i wannan duk mun tattauna sa anan khawarij murji'a duk mun tattauna dan haka wanda iya tsoro kawai yake yi wa Allah a ibadarsa ya zama khawarij wanda kuma iya ƙaunar rahama yake yi a cikin bautarsa baya tsoron azabar Allah a cikin bautarsa baya ƙaunar Allah kawai shi dai yana ƙaunar rahamar Allah to fa huwa murji'iyun ya zama ba murji'i li'anna hadhihi dariqatul murji'a domin wannan tafarkin da mutum yake kai tafarki ne na murji'awa allazina la yakhafuna Allah wanda su kwata kwata ba sa tsoron Allah wa inna ma ya'tabiduna 'ala ar-raja'i faqat kawai suna dogara ne akan kaunar rahama kawai wallahu azza wa jalla yaqul gashi kuma Allah ta'ala yana cewa afa aminu makar Allah yanzu aminu sun amince wa makarun Allah fala ya manu makar Allah ai kuwa babu mai amince wa makarun Allah illa alqaumul khasirun sai mutanen da suke hasararru suratul a'raf aya ta 99 wa man abada Allah bil mahabbati faqad fa huwa sufiyun wanda kuma yana bauta wa Allah ne da ƙauna kawai shi ba tsoron Allah shi to wannan sufi ne an gane ko wanda shi zaka ji yana cewa shi yana bauta wa Allah ba dan yana tsoron Allah ba ba dan yana tsoron wuta ba ba dan yana tsoron ba dan yana ƙaunar aljanna ba kawai shi yana bautar Allah dan yana son Allah ne aljanna ya ce a shi ba ruwansa da aljanna wuta ba ya ce a baya tsoronta shi shi ba yana bautar Allah bane dan ya kubuta daga azabar Allah ta wuta ba yana bauta bane dan ya shiga cikin aljanna ya samu rahmar Allah a kawai shi yana bauta ne dan yana kaunar Allah sufi ken an gane ko to in kana irin wannan tafarkin to shi ma kanka dauka ka ka ka ka, ka tsallake shi ma kuma tafarki ne na sufaye li'anna sufiya yaquluna domin sufaye sune masu cewa la na'budullaha tama'an fi jannati ba wai muna bautawa Allah bane dan muna kwadayin aljannarsa ga mutun ya dake akan kujera yana wannan bayanin ba aljanna muke so ba ba ma san aljanna wala na'buduhu khawfan min nari ba kuma muna bauta masa bane dan muna tsoron wutarsa ba ma tsoron wutar Allah wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat kawai muna bauta masa ne dan muna kaunarsa kawai to duk wanda yake da irin wannan aqidar ya zama ya dauki aqida ta sufaye wa hadha dalalun wannan shi ma bata ne fala budda an ta'budu Allah bil khawfi war raja'i wal mahabba wannan shine tafarkin ahlus sunna wal jamaa ba makawa ka hada guda uku akwai al khawfu in aka kalli ibadarka akwai al khawfu akwai ar raja'u akwai al mahabba wadannan abubuwan guda uku a samu kana kaunar Allah amma kuma kana tsoron azabarsa amma fa kuma kana sa ran samun rahamarsa wannan shine ahlus sunna wanda yana bautar Allah amma tsoron Allah kawai yake to wannan khawariji wanda yana bautar Allah amma kawai kaunar rahamar Allah yake wannan murji'i ne wanda yana bautar Allah kawai shi kaunar Allah yake yi yana san Allah ne kawai wannan sufi ne wanda yana bautar Allah amma yana tsoron azaba yana kuma kaunar aljanna da rahama sannan yana san Allah wannan ahlus sunna ne aga guda nawa kenan hudu sai ka zaba qawlu wa ɗariƙin haufi wal huzni wal shafaqati wal haya'i min Allah tabaraka wa ta'ala tafarkin tsoron Allah da nuna damuwa an saba wa Allah wal shafaqat da tsoro wal haya'i min Allah da kuma kunyar Allah tabaraka wa ta'ala ai alayka bil haya'i min Allah ai lazimi ne ka ka dinga kunyar Allah lazimi ne ka dinga kunyar Allah subhanahu wa ta'ala wal haya'u min Allah kunyar Allah mutun ya zamto yana kunyar Allah ya ake nufi da mutum yana kunyar Allah shine Allah ya raka alama asiyati kada Allah ya ganka kana saba masa to akwai kunya ce da mutum ya tuna zai saba wa Allah sai ga Allah yana kallon sa kai akwai kunya akwai kunya ya Allah yana kallon ka kuma kana kana saba masa farkon abin da shaidan zai sa sai ya sa ka zama mara kunya ba ka tsoron Allah ma ya ganka da abin da zai faru ya faru tsageranci shaidan ne yake koya mutane sai ga mutum zai shagiya ko zai yi zina ko zai lalata kwata-kwata an mantar da shi ba ma ya tunanin Allah yana kallonsa in ma yana kallon nasa duk ba zai fasa ba to tsoron wato kunyar Allah shine mutum ya dinga ganin Allah yana ganinsa ba zai iya saba masa ba anta tastahi min al makhluqin abun mamaki kana kunyar ababan halitta an ya rauka ala shay'in la yaliqu su ganka kana aikata abin da bai dace ba sai ga mutum yana jin kunya an fahimta kai kaza ya ce abu ai mutane suna kallo a ni Allah ya sani ba zan iya fita a bainar jama'a ba wannan ayar rashin kunya ce okay ba za ka iya sabawa wato ba za ka iya yin abin da bai dace ba dan kana jin kunyar mutane amma za ka iya yin abin da bai dace ba dan baka jin kunyar Allah to kunyar Allah shine mutum ya dinga kunyar sabawa Allah madaukakin sarki akwai abubuwan da baka iya fitowa kai aikata su dan kana ganin wannan kana kunyar ababan halitta kenan kana kunyar ababan halitta baka kunyar Allah kama kala ta'ala yake cewa la tastahi min Allah an yaraka ala ma'asiyati fa kaifa la tastahi min Allah to yaya baka kunyar Allah an yaraka alama asiyati alama asiyati alama asiyati ya ganka kana saba masa fa hadha shay'un ajibun min al-insan wannan abun mamaki ne daga mutum kaga ga mutum kamar mutum amma yana kunyar mutane amma baya kunyar Allah shi yasa kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ce yastakhuna minan nas suna boyewa mutane laifuffukan su lalle so yake in ya fito a ganshi gentleman a ganshi mutumin kirki a ganshi mutumin arziki a dinga mu'amala ta dattako da shi baya so koda yana wasu rashin mutunci baya so a sani wannan tsakaninsa da mutane baya so a samu matsala amma kuma sai ga mutum tsakaninsa da Allah akwai matsala kuma baya jin damuwa shine Allah ta'ala ce yastakhfuna minan nas suna jin kunyar mutane daga laifuffukan su wala yastakhfuna min Allah amma ba sa jin kunyar Allah ba sa boyewa Allah yastakhfuna minan nas suna boyewa mutane laifuffukan su wala yastakhfuna min Allah amma abun mamaki wai ba sa boyewa Allah laifin su wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su idh yubayyituna ma la yarda min alqawl a lokacin da suke kwana suna kullakullan maganar da bai yarda da ita ba a lokacin da ake mitin ana kulle-kulle ana faɗar abubuwan da Allah bai aminta da wannan abun ba ba sa jin kunya yanzu sun yin suna mitin sun buya na farko sun zaɓi da daddare sai karfe ukun dare za a yi mitin din kuma za a yi mitin din a wani rufaffen guri kuma ba za a bari yan jarida su shiga ba ba za a yi kaza a kulle su kaɗai suna tattaunawa game da abin da kuma Allah maɗaukakin sarki yana tare da su a lokacin da suke kulle-kullen tattauna abin da Allah bai da shi ba amma suna jin kunya ba za su iya fitowa baina jama'a su yi wannan tattaunawar ba suna jin nauyin mutane suna jin kunyan mutane suna ɓoyewa mutane laifinsu amma ba sa ɓoyewa Allah idh yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita Allah kewaye yake da dukkan abin da kuke aikatawa fa alayka an tastahi min Allah awwalan wajibi ne ka dinga kunyar Allah da farko ya zama Allah shi kake fara jin kunya kafin wani abin halitta wa tatajannaba ma'asihi ka dinga nisantar saba masa li'annahu yaraka dan yana ganin ka قال المؤلف رحمه الله تعالى mamul barbahari Allah ya ji kansa da rahama gaba ta 119 yace wa hazar an tajlis ma man yad'u ila shauqi wal mahabba kai hattara da zama da wanda yake kira zuwa ga shauki da soyayya eh ahlu shauq wal mahabba imala yake cewa kai hattara da zama da wanda yake kiran mutane zuwa ga shauki da mahabba da soyayya wa man yakhlu ma'an nisa da wanda yake son keɓanta da mata wa ɗariƙil mazhab da kuma tafarki irin na wannan mazhaba ta saka nisance ta fa inna ha'ula'i kullahum ala dalal ala dalala domin dukkan waɗannan suna kan bata me imam al-barbahari yake nufi da wannan maganar al-sheikh fawzan al-fawzan yace qawluhu wa hadar an tajlis ma'a man yad'u ila shauqi wal mahabba wa hum sufiya malan yana magana akan kai hattara da zama da sufaye shine as-sufiya sune al-azwain da suke kira ila shauq a ce ai shauƙi ne ya shiɗe an gane ko ya ga haske an gane ko yawwa ya narke ya yi fana'i ko yawwa a ce mutum ya yi fana'i na'am Allah shiga fata mana narkewa ke mutum ya ƙare ya narke cikin al'amarin Allah shi ne fana'i an gane ko yawwa akwai jazaba ma ko yawa akwai jazaba sai ka ji mutum ya kece da ihu ya zube kasa ya bina ce jazaba ce ta kama shi an gane ko shi ne wanda ƙala rawi Allah ya ji kansa da rahama ya ce wallahi da yana ya ce wannan kyansa a ce akwai bulala an gane ko haddara min aljulusi ma ulama kalam lamma haddara min aljulusi ma ulama kalam yayin da imamul barbahari a baya ya ja kunnanka da tsoratar da kai game da zama da malamai na falsafa to haddharaka min aljulus ma firqatin ukhra dalla to yana sake jan hankalinka da jan kunnanka game da zama da wata kungiyar daban ita ma batacciya ce wa humus sufiya sune sufaye alladhina ya'buduna Allah bil bid'i wanda suke bautawa Allah ta hanyar bid'o'i wal muhdathati da fararrun al'amura a addini allati ma anzalallahu biha min sultan irin ab- ibadar da Allah bai saukar da dalili ko hujja akan ta ba wa yatrukuna sunnata suna watsi da sunna suna ajiye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bal ba ma wannan ba la ya'ba'una bil hadith ba ruwansu da hadisi wala ya'ba'una bi talabil ilmi ba ba ruwansu da neman ilimi wa yuhadhiruna min talabil ilmi suna ma tsoratar da mabiyansu daga neman ilimi a ce ai in mutum ya ilimi da yawa fitina yake zaman masa da haka suna tsoratar da mabiyansu daga neman ilimi yaquluna suna cewa wai talabul ilmi yushgiluka an dhikrillah neman ilimi zai dauke hankalinka daga ambatan Allah wa yushgiluka anil ibada wayan kace zaka dinga neman ilimi zai shagaltar da kai daga ibada gara ka shagaltu da ibada da zikiri ka bar neman ilimi kawai wa hadha dalalun malai ce wannan bata ne li'anna al-ibadata la tasluhu domin ita kanta ibadar ai ba za ta inganta ba wa dhikru la yasluhu shi kansa zikirin ba zai inganta ba illa idza kana ala wafqis wafqil kitabi was sunna har sai in ibadar ko zikirin ya dace da alkur'ani da sunna ibada duk da za ka yi Allah ba zai karɓe ta ba sai ta dace da alkur'ani da sunna zikirin duk da za ka yi ba zai zama karɓaɓɓe ba a wajen Allah sai ya dace da alkitabu wa sunna wala ya kunu kazalika ba ko yanda za ka yi ibada ta dace da alkur'ani da sunna illa bil ilmi sai da ilimi babu yanda za ka yi ka yi zikiri ya zama zikirinka ya dace da alkur'ani da sunna sai ka yi karatu za ka gane wannan zikirin ya dace da alkur'ani wannan zikirin ya dace da sunna wannan kuwa baka san daga inda yake ba sai ka ajiye shi amma in baka da ilimin to ya za ka yi kasancewa wannan ibada da kake ta dace da alkur'ani da sunna ba za ka iya ganewa dole sai da ilimi ne za ka iya gane wannan ibada da kake yi haka annabi ya yi ta sallallahu alaihi wasallam haka alkur'ani ya yi umarni a yi ta to da haka ba za ka zamto haka ba sai kana da ilimi wali zalika dallu dan haka ne suka bata saboda sun yi nesa da karatu wal iyazu billah zahidu fil ilmi sun guji ilimi wa ta'allum da koyansa wa qalu lin nas kuma suka dinga cewa mutanen su ishtagilu bi zikrillah ku dai ku shagaltu da zikirin Allah ku ta zikiri ishtagilu bil ibada ku shagaltu da ibada kawai hadha huwa ainul dalal wannan shine ainihin bata a ce a daina neman ilimi kawai ita ibada wannan shine ainihin bata li'anna al ibadata wa dhikr domin da ibadar da zikirin la yasihani ba za su taba zama ingantattu ba illa idza kana ala ilmin sahihin sai an gina su akan ilimi ingantacce wattiba'in lirrasul sallallahu alaihi wasallam ibada ba za ta zama karbabbiya ba sai ta dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ita ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ibadar a wannan zikirin amma idza kana ala ghairi ilmin amma idan ibada ko zikiri ya zamto ba bisa ilimi ba wattiba'in ya zamto ba ba bisa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kana dalalan wannan ibada da wannan zikirin sun zama bata domin an nemi hujjar yinsu a cikin alkur'ani babu an nemi dalilin yinsu a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da irin wannan zikirin ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da wannan ibadar ba sahabbansa ba su santa ba kawai ibada ce ga ta nan from nowhere an fahimta ko to kuma a ce ka bar wahaltum hal haqiqatu bil majazi yanzu ka bar alkur'ani da sunna kuma ka koma shaci faɗi babu wanda Allah zai tambaye ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah kun shirya ba wanda aka aiko ya koya ma addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ibadarsa ta ci karo da ta manzon Allah ka ajiye ta ka rike ta manzon Allah duk wanda zikirin sa ya ci karo da irin zikirin manzon Allah ajiye nasa ka dauki na manzon Allah duk wanda salatin sa ya ci karo da salatin manzon Allah ka ajiye nasa salatin ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba tantama ba za ka je ranar lahira ba Allah ya ce dan me yasa kai dan shi ya aiko maka kana da dalili da alkur'ani da ya tabbatar da cewa annabi Muhammad Muhammad bin Abdullah aka aiko ma amma akwai tabbacin duk wanda ka bi ba manzon Allah ba akwai query wallahi za ka je ka amsa za ka je wajen Allah ranar tashin alkiyama baka da hujja ai malam wane ne ya zo man da wani zikiri Allah ya ce shi na aiko ma ai wannan wata ibada ce da wani shehi a area mu ya bamu yace mu dinga yi zamu sadu da kai lafiya ce shehi na yi koma babban shehin da na yi koma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda duk ya aikata wata ibada da ba mu muka ba da umarnin a yi ta bayan ji manzo Allah ya ce ba za a karba ba karka kalli girman rawaninsa karka kalli girman alkyabbarsa karka kalli kandirin da ke hannunsa ko daga ina ya fito ya zo da wata ibada da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da ita ba Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya masa ba za a karba ba kai ma da ka aikata wannan ibadar ba za a karba ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad in dai ibada ce in kuma duniya ce wannan kuma kana da damar ka duba wani wanda ya santa sosai ka bi shi dan ka ci gajiyar ta ka more ta wannan babu laifi kaga wani kana son ka koyi gyaran gyaran inji ka nemi wani injiniya kwararre ka koya daga wajensa wannan babu laifi amma ibada addini ya riga ya cika shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaruruwa addini ya riga ya kammala kuma shikenan sai wata ibada ta zo sabuwa fil a wannan gaskiyar magana karka yau da rikan ka dan uwa an gane ko man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ba stamping din annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ibadar bata biyo ta ofishin manzon Allah ba ba za a karbe ta ba balarabe ne yazo da ita ko baka fata ne dan uwanka bahaushe ne ko wanda ba bahaushe ba ko ma waye yazo da ita ba za a karba ba haka annabi yace a gaya wa kowa idh kaifa ta'lamu anna hadha alayhi amrun rasul to ya zaka gane cewa wannan ibada da kake akwai umarnin manzo Allah akanta in baka da ilimi ya za ka gane wannan zikirin ko wannan salatin annabi ne yace ayi shi matukar kuma gashi baka da ilimi kaga ba za ka iya sanin cewa wannan umarni ne na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam illa bi ta'allum sai da koyanka sai da karatu sai kai koyi karatu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu a addinin nan namu ba za a karba ba man ahadasa wanda ya kago ya kirkiro wani sabon zikiri wani salon ibada wanda babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya farar da shi shi ya kago shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa raddun za a maimar da kayansa ba za a karba ba wa kaifa ta'lamu to kai dan uwa ya za kai ka gane annahu muhdasun cewa abu kaza bid'a ne illa idza qabaltahu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam sai in ka ka gwada shi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata ibada sai ka gwada ta da yanda annabi ya ce an gane ko sai ka gwada ta da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fala budda min at-ta'allumi awwalan kaga kenan ashe babu makawa tun a karan farko sai kai karatu domin abu yazo zaka kwatanta shi dan ka gane wanne ne mai kyau wanne ne fake to in ya zama na ma gaba ɗaya kai baka iya sanin original baka iya sanin fake lalle za a daki hancinka za ka je garin siyo mai kyau a baka marar kyau a matsayin mai kyau kuma da kuɗin mai kyau na fata an gane to amma an ka gane cewa abun nan tun kan ka je kasuwa ka san original ana ɗakowa ka cewa wannan ba mai kyau bane ni original ce ka ɗako mu ai shi original din akwai kaza akwai kaza akwai kaza a cikin sa to haka addinin nan yake akwai original akwai kuma photocopy ba ma photocopy ba akwai forgery an fahimta ko yawwa ga gane wannan to ba za ka gane wanne ne forgery ba wanne ne kuma jenu din sai ka yi karatu sai ka je makaranta amin amin wala ta zahar fil ilmi da aka dan uwa karka dinga gudar ilimi karka dinga nesa da ilimi karka dinga gudun ilimi wa dalabil ilmi karka dinga gudun neman ilimi fa dalabul ilmi afdalu min nawafil ibadat domin neman ilimi yafi duk wata nafila ta ibada da zaka yi duk wata ibada wadda yinta nafila ce to neman ilimi ya fi ta falala fallazi yajlisu li yuzakira mas'alatan min al-ilm wanda ya zauna dan yayi muzakarar wata mas'ala ta ilimi ya zauna dan ya tattauna wata mas'ala ta ilimi ya zauna dan yayi bincike game da wata mas'ala ta ilimi afdalu wannan fa yafi falala min allazi yaqumu al-layla kullahu sama da wanda yayi qiyamul layli tun daga farkon dare har ƙarshe wanda ya zauna kawai ya yi awa ɗaya don ya warware wata matsala ta ilimi ya fi wanda ya kwana yana sallah kenan da ka kwan kana sallah da ka zauna kai nazarin ilimi wannan ya fi falala ka zauna ka warware wata matsala ta ilimi ya fi kai sallah kai kadai limaza me yasa li'annahu ya'budu Allah ala ilmin wa basira domin yana so ya bauta wa Allah bisa ilimi da basira shi yasa yake karatu dan ya gane ya zai bauta wa Allah wali anna la'alima yanfa'u nafsa kuma shi in ka kula malami yana amfanar da kansa ne wa yanfa'u gairahu kuma ya amfanar da waninsa amma al'abidu amma mai ibada allazi yusalli laila wanda zai je ya sallar dare kullahu gaba ɗaya daren wa yasumun nahara kuma da rana da safe ya tashi da azumi yanfa'u nafsahu faqat shi kada yake cin gajiyar shi kada yake morar wannan ibadar to ita shi kuma musulunci ibada muta'addiya ta fi falala sama da ibada lazima ibadar da zan yi kuma in yi ta ta amfane ni kuma ta amfanar da wani to ta fi falala sama da ibada da za ta amfane ni ni kadai neman ilimi ibada ce da zan amfana wani na ya amfana amma sallar dare ni kadai za ta amfana in ne azumin litinin da alhamis ni kadai zan amfana zan amfana da shi ina fata an gane wala yanfa'un nasa in mutun yayi qiyamul layli wannan qiyamul laylin ba zai amfanar da mutane ba fa naf'uhu qasirun ala nafsi dan haka amfanin yana takaituwa ne a kansa kawai fa anta idza ta'allamta amma kai dan uwa in ka je kai karatu ka je ka koyi karatu nafa'ata nafsak a karan farko ka amfanar da kanka wa nafa'ata nasa kuma ka amfanar da mutane wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadlul alimi ala alabidi falalar malami akan wanda shi kuma mai ibada ne ka fadlil qamari ala sa'iril kawakibi kamar fifikon wata ne akan sauran taurari an gane ko yawa kamar fifikon wata ne akan sauran taurari wannan shine tazara tsakanin malami da mai ibada to insha Allah sai mu tsaya nan wannan hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 3641 Imam Tirmidhi hadisi na 2682 Ibn Majah hadisi na 223 hadisi ne wanda yake na Abu Darda kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami hadisi na 6297 sai mu tsaya nan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik